أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwar musulunci muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allahu tabaraka wa ta'ala bisa dama da lokaci da ya bamu a wannan rana ta juma'a domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na malam albar bahari yau muna uku ga watan rajab wato wata na bakwai a kalandar musulunci hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida da arba'in haka ne ko daidai da uku ga watan ɗaya na miladiyar isa ɗan maryam dubu ɗaya a dubu biyu da ishirin da biyar ubangiji allah kai mana jagora a darasin da ya gabata muna sharhi ne akan al'imanu bi ru'yati yawmul qiyama wato imani ka yadda cewa musulmi zai ga Allah ido da ido ranar alkiyama kuma musulmi zai yi gaba da gaba da Allah ko kuma mutum zai yi gaba da gaba da Allah Allah ya yi masa tambayoyi ba tare da mai tarjama ba yau za mu tashi inda malam yake cewa wato shafi na 69 kenan a littafin irin nawa wa minas sunna allati wa minas shubahi allati itamada alaiha almu'tazila daga cikin shubuha wadda mu'tazilawa suka dogara da ita wa man qala bi qaulihim da wadda ya faɗi magana irin tasu wato da mai ra'ayi irin nasu suka ce annallaha qala li musa Allah ya ce wa Musa lan tarani ba za ka ganni ba to tunda an zo da lan a ƙa'ida ta larabci kuma lan tana kora abin da yake zuwa gaba ne da aka lan tarani har abada ba za ka ganni ba haka Allah ya gaya wa annabi Musa sai ta kafa hujja ai wannan lan ɗin ta kore a nan duniya ta kore a nan lahira in ji su mu'tazilawa haka wafi kawtala walan ma ja a musa limiƙatina lokacin da musa ya zo miƙatinmu alkawarin da muka yi da shi don mu gana da shi wa kallamahu rabbuhu ubangijinsa ya yi magana da shi baki da baki ya ji sautin muryar allah shi annabi musa ƙala sai musa ya ce rabbi arini an zuru ilaika ya allah nuna min na ganka ina son ganinka kala sai Allah ya ce lan tarani har abada ba za ka ganni ba walakinin zur ilal jabal amma kallaci dutsen nan idan sakarra makanahu idan dutsen ya tabbata inda yake fasofa tarani to za ka ganni da ya kallaci dutsen sai wani haske ya fito daga cikin dutsen wani kofa kabar kofar allura sai dutsen ya gurguje annabi Musa ya faɗi sumanni kaga lantara ne ba za ka gani ba da aka sai su musulawa suka kafa hujja da wannan cewar babu wani mutum da zai ga Allah a duniya da kuma lahira al'arafu aya ta 143 qalu kuma suka ce wa hadha dalilun ala anna Allah la yura wannan shine hujjar cewar Allah ba za a ganshi ba naqulu to mu abinda muke ce musu su musulawa na'am hadha fi duniya eh wannan korewar a duniya ne lan tarani a duniya li'an alwaqi'a hazihi hasalat fi duniya domin wannan abin da ya faru tsakanin annabi Musa da ubangijinsa ya faru ne a duniya wa nahanu muttafiquna mu kuma mun yi ittifaki duk bakin mu ya zo daya ala ana la la yura fi duniya ba a gani Allah a duniya ba a gani Allah a duniya fa Musa sa'ala an yarahu fi duniya shi kuma Musa ya nemi ganin Allah ne a nan duniya qala Allahu jalla wa ala daka sai Allah ya ce masa qala lan tarani ba za ka ganni ba yani fi duniya abin nufi ba za ka ganni a duniya ba wannan fa yubilan da aka kore cewa lan aka kawo lan la yaqtadi ta'bidi ba wai yana nufin har abada bane bal huwa nafayun mu'aqqatun korewa ne mai lokaci wa huwa qala lan tarani yani lan tarani fi dunya abin nufi ba za ka ganna a duniya ba wa fi lugat al-arab a cikin lugar larabci inna nafa bilan idan aka kore abu da lan la yaktadi ta'bid ba wai ya kunshi har abada bane walihaza ya ƙolu ibn malik fil kafiyati shafiya da haka ma ibn malik ya yi magana akan kafiyarsa fin nahawi da ya akan nahawi sai yake cewa wa manyaran nafaya bilan mu'abbada duk wanda yake ganin idan an kore abdalan har abada ake nufi fa qawluhu urdudu ko urduda maganarsa abar raddi ce wasiwahu fa'aduda magana koma bayanta da ita za ka yi ruku naka imam malik ya tabbatar a littafin cewar itallan iyakacinta duniya banda lahira ai inna lan la taktabin nafaya almu'abbada itallan ba ta ce maka ta kore abu har abada bane wa dalilu aidan ha ila wani dalili inna laha qala fil yahudu Allah ya magana da yahudawa ya yi magana a kan yahudawa ya ce fatamanna walmauta in kuntum sadikina to ku ce ku mutu mana in kuna da gaskiya sai ce walai ya tamannahu abadan hallan he kawalan ba za su yi gurin mutuwa ba albakara aya ta 95 zuwa ta 94 ma annahu jaa annahum fil akhirati yatamannawna al mauta amma fa ya zo a lahira su yahudawan za su yi burin mutuwa ina ma ba su ina ma su zama ƙasa ina ma ba za mu yi zafi ba a lahira za su yi burin mutuwa kaga kenan lan a duniya ta musu amfani liyan sarihu min azabi dan su huta daga azaba wa qala ta'ala kuma Allah ya ce wa nadau ya maliku sai suka yi kira suka ce ya malik mala'ikan da ke gadin gidan wuta, liyaƙabi alaina rabbuk Ubangijin kamanya mana hukunci mu mutu, a arafi ayata saba'in da bakwai. Talabul mawata kaga sun nemi mutuwa, a can kuma ala ce lan ya amfani da landin, fadalla ala anna lan, kaga wannan ya nuna mana cewar kalmar lan laisar linnafail mu'abbada ba wai korewa ce ta har abada ba. هذا هو مقتضى اللغة العربية wannan shine abin da luggar larabci ta tattaro wa huwa muktada ma dalla alaihi alquran kuma shine abinda qur'ani ya kafa hujja akai ya tattaro dan kallan iyakacin ta duniya dan haka alahira za ga Allah qalu aidan kuma su mu'tazilawa suka je mimma dalla ala anna Allah la yura daga cikin hujjar su abin da ke nuni cewar ba a ganin Allah ko ba za a ga Allah ba qauluhu inda Allah yake cewa la tudrikuhu al-absaru wa huwa yudrikul absar ido baya riskar Allah Allah ne ke riskar ido al'an'ami aya ta 103 na ƙullum tu'anan abinda za mu ce musu haza lesa na fayil ru'ya wannan kalmar ba ganin ta kore ba wa ina mahuwa na fayil idiraki riskarwa ta kore ma ƙala lata rahul abasar bai ce ido baya ganinsa ba ko ya ce ido baya riskarsa ne bai ce ido baya ganinsa ba ƙala la tudrikuhu wa nafal idrak ghairu nafal ru'ya dan haka kore riska ba shine kore gani ba fal absaru tarahu ido za ta ga Allah lakinnaha la tudrikuhu amma idan ba za ta riski Allah ba ya'ani la tuhitu bihi idan ba za ta kewaye Allah ba ba za ta kewaye Allah ba fal'idraku huwa in aka ce idrak huwa shi ne alihadatu billahi kewaye Allah jalla wa'ala fahim irra'au filjanna wa irra'auhu filjanna layi hutu na bihi azza wa jalla ko da sun gan shi aljanna to ba su kewaye shi Allah mai girma ɗaukaka ba falman fiyu huwa idraku da haka abin da aka kore shi ne riskar allazi bi ma'ana al-ihata wanda ke daukar ma'anar ihata kewayewa fahiya tarahu lakinnaha la tudrikuhu da aka ido za ta ga Allah amma ba za ta kewaye Allah ba lakinnaha tarahu bi mujibil adilla za ta ga Allah da hujjoji wajibabu wal jam'u bainal nusus huwa al-wajibu in kana son ka yi adalci dole ka tara kan nassosi ka hada wannan ka hada wannan hujjar da wannan sai ka fitar da hukunci kai adalci kenan li'annahu idza hasala shay'un min ikhtilafi bayn nususi idan wani abu ya faru aka samu sabani tsakanin nassoshi fa mahama amkana aljamto duk inda za a yi jam'u a tara wannan da wannan da aka samu sabanin dan a fidda hukunci yujma'u bainaha to sai a tara tsakaninsu sai a fitar da hukunci wa hadha wadun wani abu ne yake walhamdulillah wal kalamullahi la yatanaqudu abadan magana Allah ba a warware ta ba wani sai warware maganar Allah bal yufassiru ba'dahu ba'dan magana Allah sashi yana fassara sashi ne amma allazi ya'khudhu ayatan wa yatruku al-aya al-ukhra amma idan mutun yana son ya ɗauki wata aya ya kafa hujja da ita kuma sai ya bar wata ayar daban fa haza min ahal zaigi wannan karkatacce ne yana daga cikin mutane karkatattu qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace fa ammal ladhina fi qulubihim zaygun waɗanda yake zukatansu akwai karkata fa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha alfitna sai su rinka bibiyar abin da yake shubha ne a alkur'ani kawai da neman fitina waftira a tawili da kuma neman tawilinsa da aka so ba gaskiya suke so ba son zuciya kawai suke so da aka sai ɗauki wani ɓangaren su bar wani ɓangaren falƙura'anu yusadallu bihi kullihi shi ƙura'ani ana kafa hujja da shi ne gaba ɗayansa kullum kullun min indi rabbina qur'ani gaba ɗayansa daga wajen Allah ubangijin ne yake kama ya ƙolo arrasikhuna fil ilmi kama yanda ƙwararru da ɗaɗɗu a cikin ilimi suke faɗa fa yufassiru alqur'anu ba'dahu ba'dan shi qur'ani sashin sa yana fassara sashi ne wala yaktalifu abadan har abada baya sabawa li'anna allaha nafa anhu al-ikhtilaf don Allah ya kore wa kansa sabani qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace afala yatadabbaruna al-qur'an shin ba sa bibi qur'ani da tadabburi ba walau kana min indi ghairillahi da a ce qur'ani daga wajen wani Allah ne lawajadu fihi ikhtilafan kathira da sun samu sabani mai yawa cikin qur'ani fa'iza ashkalat alayka ayatun idan ka karanta wata aya sai ta rikice maka fa innaka taltamisu fil qur'ani to sai ka nema a cikin alqur'anin ma ya fasirwa abin da zai fassara maka wannan fa in lam tajidi in baka samu ba fa innaka tazab ila sunna sai ka ji sunna tajidu fi sunna zaka samu a cikin sunna ma ya fasirwa abin da zai fassara maka wannan ayar fa in lam tajidi fi sunna in baka zan fasar ba a cikin sunna ma ya fasiruha abinda zai fassara maka ayar fa innaka tazhab ila aqwali sahaba to sai ka je maganin sahabbai allazina rawau arsula wa nasu sun ruwaito daga manzo Allah dan su daliban sa sallallahu alaihi wasallama tajidu fi aqwalihim zaka samu a cikin maganganun su ma ya fasul aya abinda yake fassara ayar allati ashkala alayka wadda ta rikitar da kai alqur'anu shi alqur'ani wallahi alhamdu mahfuzun fi lafazihi an kiyaye shi da lafazin alqur'ani wa fi ma'anahu hakanan an kiyaye shi a cikin ma'anarsa a lafazin qur'anin an kiyaye shi lafazin kana canzawa za a gano ka ma'anar qur'anin kana canzawa za a gano ka la ya ta'aradu wala ya tanaqadu ba a masa bijirto mai da wani abu sabu kuma ba wanda sai ya warware shi innama at-ta'arudu fi afhamil bashari in kaga an bijirto abu to magana dan adam ce qur'ani ba a ce masa amma kawai ko ka yadda ne ko ka ki kafirci amma magana wani shine ake ce masa amma wa kadhalika المتعالمون الذين لم يدرسوا العلم ولم يأخذوا قواعد الاصطلاح hakanan ma malaman da basu karanci ilimi ba sannan basu karbi ka'idojin hujjoji ba wal madariki da riska ba yatadilluna bila fiqhin suna kafa hujja ne ba fiqhu wa yasbituna ashiya'a suna tabbatar da wasu abubuwa ma asbataha qalbahum abinda kawai zukatansu suka tabbatar ko ma asbataha qablahum ahadun min ahlil ilmi wanda kafin su babu wani daya daga masu ilimi da ya tabbatar da shi kawai zai faɗa sauran sani bi sababil jahali wa ta'allumi saboda kawai jahilci tsantsan jahilci fa hadhihi al to wannan qabayar wannan ƙabiyar azimatun tana da girma don haka ta taju ila ta'allumin tana buƙatar neman ilimi wa ila diqqatin kuma ilimi mai zurfi wa ila tarwin kuma ilimi wanda yake ilimi na gaske wani sunansa ilimi wa ila tasabbutin yana buƙatar tabbaci la'anna al-aqidata hiya al-aslu domin aqida ita ce asali idan aka ce baka da aƙida baka da addini duk sauran reshe ne reshe ne da ake jonawa a cikin aƙida da aka duk idan kai da iya sallarka iya azuminka zumuncinka sadakarka sauran ayyuka na addini duk yadda ka kai da kyautatawa in baka da aƙida to a banza suke dan ba inda zaka jona su zaka gyara aƙidarka wa ayyu khalalin kuma kowane rami kowane gefe kowane kwari sai ka gano fa huwa khalal fil asli to shi wani ne khalal na asali fa hadha hasilu khilafin nas fi ru'yatillahi wannan shine abin da ya faru na sabanin mutane akan ganin Allah subhanahu wataala yawmul qiyama ran alqiyama fallahu la yura fi dunya amma Allah ba a ganin sa a duniya wa inna ma yarahu almu'minuna fil akhirah amma dai mu'mine za su ga Allah a lahira wa yuhjabu anul kafiruna kafire kuma a tsare su su kan ba za su ga Allah ba qauluhu malan yace wal imanu bi ru'yati yawmil qiyamah shi imani yin imani da kallo kallon Allah na alƙiyaran alƙiyama limaza qala yawmil qiyamah me yasa malai ce yawmil qiyamah li'annahu la yura jalla wa ala fid dunya ba a ganin Allah a duniya da aka cikin babin sai ce ganin Allah ranar alkiyama qauluhu ya rauna Allah subhanahu wa ta'ala bi ayunin ru'usihim mutane za su ga Allah madaukakin sarki da idan dinansu da idan dinansu a nafayan lit'awilin lazina ya ƙulu na wannan kalmar ta kore tawilin masu magana ma'ana ya rauna rabbahum ai bi qulubihim la bi absarihim wai za su ga Allah ne da zukatansu ba da idan jininsu ba yasa malci a zaka ga Allah da idan ka inda kai mumini ne ranar alkiyama qauluhu malan yace wa huwa yuhasibuhum bila bila hajibin wala turjumani Allah zai musu hisabi ranar alkiyama ba shamaki ba mai tarjama ba mai fassara ai fi yawmin qiyama inda hisabi ranan alqiyama lokacin hisabi ya qulu abdu bi rabbih bawa zai kebe da ubangijinsa yuhasibuhu Allah Allah zai mai hisabi ala amalihi a bisa ayyukansa bi lughatihi allati yafhamuha al-abdu da yaran bawan wanda yaran yake fahimta yadda Hausa ka iya to ranan alkiyama Allah da Hausa zai ma magana ka fahimce shi ya fahimce ka ya ma hisabi ya ma tambayoyi da yaren da kai kake fahimta ba mai fasara ina ba ta gane laisa bainahu wa bainahu turjuman ba mai fasara tsakanin bawa da ubangijinsa a turjuman in aka ce a turjuman mai fasara huwa allazi yanqulu al-ma'ana min lugatin ila lugatin ukhra shine wanda zai dauki ma'anar daga wannan yare zuwa wannan yare shi ne mai tarjama to babu shi a gaban Allah kallazi yanqulul ma'ana min lugatul injiliziya kamar wanda zai dauko ma'ana daga lugar turanci ila lugatul arabiya zuwa lugar larabci shine tarjuman awal akas ko akasin haka li'anna lugat kaseera dan lugogin suna da yawa to duk Allah ya san lugogin to in zaka yi zaka yi addu'a ka roki Allah da yaranka Allah ya ji kuma ya biya maka bukata to shi ne abin mamaki ko in aka ce Allah zai ma hisabi da yaranka an fahimce ni kuwa za ka roƙi Allah da yaranka kuma Allah ya ji in ya so ya karɓa ya biya maka bukata bai san yaranka ba ne ashe ba abin mamaki ba ne a ce ran alkiyama kuma zai ma hisabi da yaranka malam ya ce ƙalin ma'allif rahimahullah wal'imanu bilmizani yau bin ƙiyama kuma wajibi ne musulmi ya yi imani akwai sikeli ma'auni ranar alkiyama yau zanu fi alkhair wa shar a ciki ake gwada alhairi da kuma shar lahu kifatani wa lahu lisanun yana da tafuka guda biyu kuma yana da harshe kamar agogon da yake juyawa an gane? yana da harshen da zai juya ya nuna nauyin faya ƙulu afuwan a sharhu min masail aqida al'imanu bil mizani na daga cikin masaila na aqida ka yi imani cewar akwai mizani akwai skeli akwai ma'auni allazi tuzanu bihi a amalul ibadi yawmul qiyamah wanda ake gwada ayyukan bayi da shi ranar kiyama kala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wal wazanu yawma idhil haqq ma'auni a wannan ranar na gaskiya ne faman saqulat mawazinuhu wa ulaika humul muflihuna wanda ma'aunin sa yayi nauyi waɗannan sun tsira sun yi nasara wa man khaffat mawazinuhu wanda ma'auninsa ya zama bai da nauyi fa ulaika allazina khasiru anfusahum wa annan su ne suka yi asarar kawunan su bima kanu bi ayatina yazlimuna saboda abin da suke yin zalunci gaba da ayoyin mu a arafu aya ta 9 zuwa ta 8 ko ta 8 zuwa ta 9 fil aya al-ukhra aw ta ayar kuma khasiru anfusahum fi jahannam khalidun sun yi asarar rayuwarsu sun yi asarar kawunansu kuma suna masu dawama a wata jahannama suratul mu'minun aya ta 103 a idza saqulu mizalul hasanati sa'ad al-abd idan ma'aunin ayyukanka kyawawa yayi nauyi ya cika daga ya cika da aiki kyawawa to bawa yayi nasara wa idza in akasa wa suqilat sayyi'atu halakal abdu idan kuma mizanin kyawun ayyukan tafin nasa sai ya zamo yayi rauni mizanin muna ayyukan kuma sai yayi nauyi to ba kuma ya halaka wa amma man saqul mawazinuhu amma wanda ma'auninsa yayi nauyi fa huwa fi ishatir rabiya to shi kam yana ci rayuwa yaddadda wa amma man khaffat mawazinuhu amma wanda ma'auninsa yayi rashin nauyi fa ummuhu hawiya uwarsa ita ce hawiya wa ma adraka ma hiya me ya sanar da kai abin da ake nufi hawiyar narun hamiya wata wuta ce mai konawa wa hadha min adlillah wannan na daga cikin adalcin Allah jalla wa ala annahu yuwazinu baina hasanatihim wa sayyi'atihim bi mizan yarawnahu Allah madaukakin sarki zai auna tsakanin kyawun ayyukan mutum da munanansa yana kallo za a auna cikin da mizani kana kallo ba zalunci dan ma'aunin auna alkiyama Allah shi na adalci ne mizanu mahsusun in aka ce mizan mahsus shine wanda zaka iya ganin sa na alkiyamar ba mahsusun ne shi ne kuru-kuru kana kallonsa gashi za a zuba ayyukanka kyawawa a zuba munana ka gan shi ka ga abin da ka aikata lahuki fatani yana da tafuka guda biyu walahu lisanun yana da harshe wanda yake zagayawa tuda'ul hasanatu fi kifatin za a sa kyawawan aiki a ɗaya tafin wasayyatu fi kifatin munana a ɗaya tafin kama dalla ala zarkal kitabu wa sunna kaman yanda qur'ani da hadisi suka tabbatar khilafan lil mu'tazila sabanin mu'tazilawa allazina yaquluna su mu'tazilawa abinda suke cewa al muradu bil mawazin wal, wal mizan wai abinda ake nufi da mizani iqamatul adli tsaye da adalci ba wai mizani ne wanda kai za ka ganshi ba wa illa falaysa hunaka mizanun hasusun da aka so a gurinsu babu wani mizani da za a gan shi da ido bina'an ala mazhabihim albatil sun gina wannan ra'ayi ne akan mazhabar su batacciya li'annahum ya'tamiduna ala uqulihim domin su suna dogaro ne da abin da hankulansu kawai suke gaya musu wala ya'tamiduna ala nususi ba sa dogaro da nassosi na alqur'ani fal mizan haqiqi lahu kifatani mizani na hakika yana da tafuka guda biyu kama jabil hadis sahiha kama yadda yazo a cikin ingantattun hadisai qauluhu fadin malam yuzanu fihi alkhair wa sayya za a auna mummunan aiki da kyakkyawa ai alhasanatu wa sayyi'at qauluhu lahu kifatani wa lahu lisanun yana da tafuka guda biyu da kuma haƙori ko harshe lahoki fitani kama ja fil hadis yana da tafuka guda biyu kamar yadda zo a hadisi tudul hasanatu za a zuba ko a dora kyawawan ayyuka fi fatin a ɗaya tafin wasayyatu fi fatin munanan kuma a ɗaya tafin kama fi hadisi albitaka kamar yadda ke cikin hadisi bitaka fi kisatin da zai lahu tis'atun wa tis'una sijalan yana da rubutu guda 99 kullu sijilin minha majul basari mamlu'un bi sayati kowanne rubutu iya ganinka cike yake da munanan ayyuka wato kamar ka ce yana da kora kwanuka guda 99 kowanne kwanan a cike yake da laifi fa yuqal lahu halaka min hasanatin sai a ce masa kana da wani kyakkyawan aiki wani an zo hisabi ne ba takaddarsa duk ta cika da munan aiki ba komai sai munan aiki sai Allah ya tambaye shi shin kana da wani kyakkyawan aiki fa ya qulu la ya rab sai ce ubangiji ba da wani kyakkyawan aiki ban sani ba fa yata'atahum fa yata'a ko fa yata'azamu hadhihi sahaif alkabira wa ya ƙulu la ya rab wannan takardar a girmama ta ƙatuwa kana da wani kyakkyawan aiki ce babu fa yuqalu bala innaka la tuzlamu indana laka hasana a'a kana da wani kyakkyawan aiki mu a gurin ba a zalunci ba za mu zalunce ka ba fa yuta bi bitaqatin sai a zo da bidaka me bidaka id card wato wata takarda mai girma kamar girman id card sai a zo da ita fiha shahadatu Allah ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadan rasulullah a cikin bidakar akwai rubutun la ilaha illallah muhammadu rasulullah wannan kadai shine kyakkyawan aikinsa amma duk sauran aikin kyakkyawa babu su fato da fi kifatin sai a dora wannan bidakar wannan ID card din a cikin tafin sikelin kyawun ayyuka wato da sajalati fi kifatin sai kuma a sa wayannan takaddun da suke cike da munanan ayyukan sai a sa a ɗaya tafin sikelin fatur jahu albitaka sai wannan ID card din ko bidakar sai ta rinjaye wancan takaddun masu cike da munanan ayyuka an gane fayu da khalil janna sai a shigar da shi aljanna haza dalilin ala anna hunaka kifataini ila hazal mizan wannan hadisin ya tabbatar mana mizanin yana da tafi guda biyu to za fi hal amalu yawmul qiyama wanda za a sa ayyuka a cikin ranar qiyama wannan hadisin ya tabbatar mana kai baka isa kai mutum wuta ba kuma baka isa kai shi aljanna ba ma damar akwai kalmar shahada tare da shi ka yi mai zaton alkhairi ka mai zato shi dan aljanna ne ma damar akwai kalmar shahada wanda kuma bai da kalmar shahada wannan ko ɗaya babu ko raba ɗaya babu dan wuta ne kaga dai wannan mutumin bai da wani kyakkyawan aiki kwata-kwata duk aikin zama mummuna ne amma tun da yana da kalmar shahada shi wutar ma bai ganta ba kai tsaye kawai shiga aljanna Allah ka yafe mana wa qawluhu lisanun awalahu lisanun kuma skelin yana da harshe da yake zagayawa lisanul mizan ma'rufun inda nas in aka je maka harshen skeli kowa ya san shi bayan ne yanzu ake tafin nambobi su fito ba yusammunahu qalbal mizan wannan harshen ana ce masa zuciyar skeli allazi yamilu yaminahu au yasarahu wanda yake zagayawa daman sikelin din ko hagun sikeli din fa idza tasawatul kifatani idan eh menene kifatanin tafukan sikeli suka daidai abinda ake nufi da harshen mai zagayawa misali wannan pencil din shine tikan ko to za a yi wani abu kamar boris mai wanzirin kalilu sai a ginda ya shi haka an gane amma yana lilo ga tafukan nan tafi ɗaya nan tafi ɗaya an sa masa marika wanda in aka sa wannan in wannan ya fi nauyi to zai rinjaye wannan in wannan ya fi nauyi zai rinjaye wannan ina ba ta mu gane to wannan ɗin shi aka cewa lissan ko kalbu an binci abu shi wannan gurin da yake juyawa shi aka cewa lisanu ko kuma kalbu an gane a fa'i za ta sa watul kifata ne idala kalbul mizan idan ma'aunan tafukan guda biyu suke nauyin su zo daidai to za ga wannan kalbul mizan din shi ma ya zo daidai wani bai rinjaye wani ba wai za rajaha kifatun malal kalbu idan kuma wani ya yi rinjaye to sai wannan kalmin ko sai karkata wani shi ake cewa sikeli ko kuma mizani an gane qala muallif rahimahullah wal iman bi azabil qabri wa munkirin wa nakirin kuma wajibi ne kai imani da azabar kabari kuma wajibi ne kai imani da mala'ikun nan guda biyu munkaru da nakiru asharhu kazalika min aqidati ahlus sunna wal jamaa kamar haka na daga aqida ta ahlus sunna wal jamaa al imanu bi azabil qabri imani da azabar kabari wa na'ibil qabr da kuma imani da ni'ima ta cikin kabari falmayyitu shi wanda ya mutu aka sashi a kabari ɗayan biyu ne imma an yi azaba fi kabarihi ko dai a mar azaba a cikin kabarinsa wa imma an yi na'ama ko dai a samu ni'ima ila an yi ba a sayi wani kiyama har zuwa ranar tashin alkiyama wal kabaru shi kabari huwa manzilatun bai da duniya wal akhira wani masauki ne tsakanin duniya da lahira tazara ce baka duniya baka lahira wale zalika yusamma bil barzakhi shi za ka masa barzahu ba kiyama ce barzahu ba a kabarin ne barzahu ta a ina ya tafi barzahu to kabarin ake nufi da barzahu ba lahirar ba la'ana barzakha don shi barzahum huwa al-hajizu bain shay'ain aka ce barzahu da larabci ne a Hausa me ake nufi abin da ya tsare tsakanin abubuwa guda biyu kamar ka ce hijabi shine ma'ana barzahu qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace marajal baharaini yaltaqiyani bainuma barzakhun la yabiyani Allah ya tabbata su koguna guda biyu amma a rami ɗaya kuma ruwan iri biyu ne amma akwai barzahu a tsakaninsu bi mana akwai hijabi tsakaninsu ɗaya ba shiga ɗaya a la yabigil malihu alal azabi ruwan ɗaya mai ruwan gishiri ne ɗaya kuma ruwan garau wato ruwa mai daɗi amma kuma a rami ɗaya suke tafiya shi mai gishirin ba zai shiga ruwa mai daɗi ba shi ma mai daɗin ba zai shiga ruwa mai gishiri ba la ya bagi al'azab al-malihi li'anna Allah ja'ala bainahuma fasilan don Allah ya sa tsaro tsakanin su la yaktalitu hadha bi hadha wannan ba zai cudanye da wannan ba fal barzakhu da aka ita barzakhu huwa al-fasil bayna shay'aini ita ce ta rabe tsakanin abubuwa guda biyu li'anna daru salasun gida biyu ne muke da su gida guda biyu muke da su darul duniya akwai gidan duniya gashi muna cikinta na biyu darul barzakhu akwai gidan barzakhu kabari kenan na uku darul qarar matabbacin gida gida tabbatacce shine lahira dan duk inda mutum cikin zai tabbata a ciki ne ko wuta ko aljanna Allah sama cin aljanna hadhihi dur ko duwarun wayannan gidajen guda uku allati yamurru biha al'ibadu wan duk bayi kowanne bawa sai ya bi ta kai sai ka zo duniya sannan ka je kabari sannan ka je kiyama daru duniya mahalul amali shi gidan duniya gurin da ake yin aiki ne ai sai ka shiga makaranta ka gama ake baka certificate to sai ka zo duniya ka yi aiki kafin ka tafi barzakhu wa darul barzakhu shi kuma gidan barzakhu wahiya mahallul intizar nan gidan jira ne kana jira me zai faru kuma wa zal qarar shi kuma gida matabbaci hiya dal jaza shine gidan sakamako kenan kowane gida akwai aikin da ake yi wallahu jalla wa ala yaqul Allah madaukakin sarki yake cewa hatta zurtumul maqabir har kuka ziyarci makabarta wato kuka mutu aka buzne ku fadalla ala annal maqabir laysat mahallu iqama tunda ziyara aka kai me yake cewa ziyara gunda ba zama zaka je ba da aka alaje mata har kuka ziyarci makabarta ya runa maka kabarin ba gudun zama bane balil insanu fiha mislul za'iri misali mutum a cikin kabarin zai zama kamar mai ziyara ne allazi ya zuru wayar tahilu wanda zai kai ziyara kuma ya bar gurin ja'alal mukasa fil maqabiri ziyaratan dan haka Allah sai sanya iya tsawon zaman da mutum zai yi a kabari to ziyara ce li'annahu yuqimu fiha thumma yartahilu dan mutum zai tashi daga wannan kabarin ya bar gurin kuma lakin sai dai fi fatarati wujudihi fil qabri a lokacin samuwarsa a cikin kabarin awwala ma yuzau fil qabri yusawwi alayhi farkon abin da za a fara ana saka a cikin kabarin yusawwa alayhi turab sai a daidaita kasa da shi tura mar ƙasa wayan sarifin nasu an mutane duk su tafi su bashi wayan na wale ya sama ƙara'ani alim lokacin da suke tafiya za a damai da ransa har yana jin takon takalmin waɗanda suka rako shi ana gama binne shi sai a damai da rai duk maganganun da suke yi a kansa yana ji tafiyar da suke yana ji ya atihi malakani fil qabari to a lokacin sai mala'iku guda biyu su zo mai a cikin kabarin fejilsani sai su daga shi zaune su tashi shi ya zauna wato adu ruhuhu fi jasadihi sai ransa ya dawo jikinsa wa ya haya hayatan barzakhiyya sai ya rayu rayuwa irin ta kabari wa laysat misl al hayati allati fi dunya ba irin rayuwar nan ta duniya ba fayasalanihi wayannan mala'ikun guda biyu sai su mai tambaya man rabbuka me ubangijinka wane ne ubangijinka wa ma dinuka me addininka wa man nabiyuka waye annabinka kai nazari kai primary an baka certificate kai secondary an baka certificate ka je digiri na ɗaya an baka na biyu an baka na uku an baka ka zama furefeso kana mutuwa duk waɗannan ƙonarsa za a yi a lahira mai zai ma amfani karatunka na islamiyyan nan marrabu kama dinuka ma na biyuka shi ne kuma zai ma amfani ashe satifiket ɗinka na islamiyya a lahira shi zai ma amfani certificate ɗinka wannan da ka zan furufinsu a kai kai kaza kai kaza a lahira sai dai aikin da kai da shi ya ma amfani amma shi kansa ba zai ma amfani ina ba ta mun gane da ka za a mai wannan tambayoyi guda uku fai za a jaba na hazil as'ila idan ya amsa waɗannan tambayoyi bi jawabin sahi da ingantacciyar amsa na ja ya kubuta ya samu nasara wa yas'adu sa'adatin ya samu rayuwa wani irin rayuwa wani irin riba wani irin rabo la shiqa'a ba'ada babu taɓewa a bayanta wai wasi'u lahu fi qabrihi sai a yalwata masa kabarinsa a buɗaɗa masa kabarinsa madda basari iya ganinsa wai yuftahu lahu babu babun ila aljanna sai a buɗe masa wata kofa zuwa aljanna wai atihi min min rauhiha wa tibiha ni'imar aljanna da ƙanshin aljannan yana busowa yana shigowa kabarin nasa don hutu yake yi wayi umar lahu bi farashin min aljanna sai a masa umarni a kawo masa shimfiɗa daga aljanna shimfiɗa shi akai fala ya zalu fi na'imin ba zai gushe ba a cikin ni'ima fi qabrihi a cikin kabarinsa wa hadha amrun gaibiyun wannan al'amari na gaibi la na alamhu mu ba mu san shi ba don me falau fataha al-qabara da za mu je mu tona kabarin mu buɗe shi ma wajar na min zalika shirin ba za mu samu komai ba haka ne da za ka je ka tona ramin kabarin kasusuwa kawai za ka gani ba abin za gani irin wannan magana da irin wannan magana al'amari na gaibi sai imani kawai da shi dole ka imani da shi li'annahu fi alimi wa nahnu fi alim akar shi yana wata duniya daban ne mu muna wata duniya daban shi ya san halin da yake cikin mu sani ba sai ko labarin mun yadda da shi amma munafiqu wal murtabu amma munafiki da mai kokonto fa innahu yaqulu sai ya ce idza qila lahu idan aka ce masa man rabbuka waye ubangijinka qala la adari ki ban sani ba wa man nabiyuka waye annabinka la adari ban sani ba ma dinuka me addininka la adari ban sani ba hatta wa in kana fi dunya muta'alliman koda a duniya shi malami ne yana karantar da addini wa yahfuzul mutuni wa shuru ya haddace matanin hadisai ya haddace sharhohin hadisai wa ya hafizu lugha ya haddace lugar larabci wa huwa khatibun shi mai khutuba ne ya iya khutuba a musikun masanin fannoni ne mutahaddis malamin hadisi ne mufawwatin sannan yana da nau'i nau'in ilimomi lakin idza kana laysa indahu imanun amma idan bai da imani fa innahu yatala'asama fil qabri zai rinka inina a cikin kabarin zai rinka inina ne wa ya ajazu an jawab zai kasa bada amsa inda ma yus'alu an hadhihi masail lokacin da ake tambayan sa wayannan matsaloli ya talaju ina kaiwa kawowa ne wa yaqulu ha ha la adari abin kash wa yu al basari ba kash basari ba sami'tu an-nas yaqulun shay'an naji dai mutane suna fadan wani abu ne fa qultuhu ni ma na fada fa yabtahu lahu babun ila an-nari shi kuma sai a bude masa wuta a kofa zuwa wuta wa yudayyiku alaihi qabruhu sai a matse masa kabarinsa hata yaktalifu adla'uhu nan kasusun hakarkarinsa sai su zo sun saba haka ai suna haka ne to idan aka matse sun yi haka sai sun saba an matse shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa yatihi min sumumiha wa harriha azabar jahannaman da zafin wutar zai rinka shigo masa wa ya furahu lahu firashin minan nari sannan sai a shimfiɗa masa shimfiɗa a cikin wuta idan kai balarabe ne da uwa da uba aka haife ka ranan ba za ka yi amsa wannan tambayar ba in babu imani idan kai ne kafi kowa malanta a garinku in babu imani ran da ake ma wannan tambayar ba za ka yi amsawa ba ubangiji Allah ka karba ayyukan kyawawa Allah ka yafe mana munana Allah ka sa mutum muna masu imani za mu tsaya ne insha Allah sai darasi mai zuwa assalamu alaikum warahmatullahi